أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم ناصر الله الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب واستس الباقي على زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قطب الأقدامي فريد دهره على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على جبان ياس ورضي الله تعالى عن شيخي أمرجي وقائدي وفهري وملاذي وأديدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والهمة والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهتر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه جاء mun yi maganganu mun warware waɗansu mashakilu wani shautijani ya yi magana a kansu yau za mu shiga ma'anar daharu zama na ɗari da talatin da shida me yake nufi da daharu fajabar wasu altu radiyallahu ta'ala nu an ma'ana a daharu an tambayi shautijani me ya ma'anan daharu fajabar radiyallahu anhu bi qawlihi shautijani ya ce ma'ana al ma'anal haqiqatud dahar ma'anan hakikan daru huwa istimrarul wujud laki bila bidayatin wala nihayatin ma'ana shine jiya da shekaran jiya da yau da gobe da gata da da jibi da gata ina ce maka wa daharu daru ma ma ba ma wa man yaci wa huwa daru kullu yawmin huwa fi sha'an huwa daharu jiya daharu ne yau ma daharu ne gobe ma zai zo daharu ne saboda haka abin da ba bila bidayacin wala nihayacin wa huwa daru la'annahu yadurru a kowane lokaci a cikin abin da ake ciki wa huwa ma'diru anhu bil baqai ka gani shine wanzuwa na subhanahu wata'ala ma'ana shine ma'anan qawlu fi sayfi cikin addu'a nan na sayfi da'iman min ad-dari ila ad-dari bi alwan tasbihi da'iman ya zamo da'iman ne من الدهر إلى الدهر دقى زامني زوى زامني بألوان تسبيه نوعي نوعي نتسبيه معنى من, و... من والي فلا يطلق عليه في هذا الميدان دون ذاك يجب أن ترمس باع مسا إطلاقي أولا ميداني ولا يفس فيه باع نتسكي لأنه ميسا قبل أنا أكون نعم الفتو li'annahu fatahul basiratin nafizati shine bude kaga nan yace lafatatu kai ma naka yasa alfatu ma ashi albasiratun nafizati allati la yusraq albatilu wanda barna baya baya shiganta bi wajen min wujuhi sallallahu alaihi wasallama to daga fuska daga cikin fuskokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال سيدي أبو مدين الجوز أبو مدين الجوز ينا فقار الله عنه لولا أن أهتك حرمة الشريعة بعدن كر انكيتا الفرمان شريعة با لدخلت على مخاد محاضرات في بيوتهن da na shiga wajen mata suna cikin gidajensu bayanan yana gona da na shiga cikin mata da na shiga gidaje na mata li'anna Allah ta'ala wa adani domin abinda Allah ya mun alkawari a cikin sani na da shi anna man waqa abasari alayhi aw basaruhu alayya wanda na kalla ko ya kalle ni harrama Allah jasdu ala nari Allah ya haramta jikinsa gaba da shiga wuta Abu Madayan al-Gaus eh yace ya fahimci Allah ya bashi wannan kyauta idan ya kalli mutum kawai ya zama dan aljanna ma'ana wuta ba ta ci shi ba ko shi aka kalle shi ko shi ya kalla to kaga wannan shine sirrin nazara Mm. sirrin nazara akwai bangare daya wanda in ka kalle shi ranar juma'a ranar monday shi ma harrama Allahu alal insan jasduhu minan nari akwai sirrin da ake karantawa amma Allah bai abin nan ba na? na? eh yawa to shi ne wanda yake fita in aka in ana yin sa insha Allah to mutum zai istiwa zai zauna akan kujera insha Allah na'am inta min imla'i alaina wannan yana daga cikin abin da Shehu Jani ya rubuta mana Allah ya saka alkhairi wa min kalamihi radiyallahu anhu yana daga cikin maganar Shehu Jani Allah ya yarda shi kala tafakkartu fi ihtisas sayyid al-wujudi yace nayi tunani cikin kebantan da Allah ya wa sayyidina wa maulana rasulullahi biyawmil isnain Allah ya kebanci manzon Allah da yawmil isnain wa sirruhu fi isnain wa ramzuhu fi isnain wa sirruhu fi isnain wa zaka sirrul azali da shi Ibrahim yake faɗa ya waki wannan yawmil isnain fata bayyana li sai na gane annahu lamma kana huwa wujudus sani ai abin da yasa wuli da yawmul isnain saboda shine sanil wujudi awwalul wujudi rabbu sanil wujudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama lan yataqaddamu illa wujudul qadimi ka gani babu abin da ya gabaci samuwar annabi muhammad in banda rabbul izzati kuntu kanzan mahatiyan lam uraf kenan فلما أحببت أن أغرف فهلكت حلقا وإن كان للرحمن ولدا فأنا أول الآددين وانا كرتين yana da amma Allah da za a yi shi da za a fahimce shi yadda sirrin abin yake wa kadhalika hadha al-yawm huwa ath-thani min al-ayyam ranan yaushe Allah ya fara halitta ranan lahadi ne shi ne fara halittar Allah ranan yaushe Allah ya gama halitta yau ne ranan juma'a menene farkon halitta annabi Muhammad ne waye ƙarshen halitta annabi Adamu ne ranan juma'a aka halitta annabi Adamu shi ne ƙarshen aiki ranan asabar shi ne su mastawa alal arshi sun mastawa alal arshi To, ga karatun yadda yake, karatun guda uku ne amma mai wuyan ganewa a wajen wanda ba almajiran sufaye ba. Wanda yake tunanin ya gane annai Muhammadu shekaran 63 ne ya koma ga Allah, saboda haka ya zo bayan annabi Isa bayan annabi Musa annabi kaza kaza kaza kaza. Wannan ba shi ake magana ba. Ana magana ne wannan fil azalil azal ila abadil abad. azaliyan man takaddama waye farko annabi Muhammad ne amma ruhin sayyidina rasulullahi na ina yawan fada ruhin sayyidina rasulullahi shine ake ce masa adamul arwahi manzo Allah ne annabi Adamu kuma gangan jikin shi yake shi yake kira da Adamul bashariyat ruhin annabi Adamu ba ranan da aka yi annabi Adamu bane aka yi ruhin ranan da aka yi annabi Adamu da yin annabi Adamu da zaman sa a aljanna da fitowansa duniya an san ranan an san adadin kwanakin amma ruhin da aka sa masa a jikinsa falan mastawahu wana fatuhu min ruhi lammastawahu Allahu da Ubangiji ya daidaita halittarsa na fahahu min ruhi ruhin hura masa aka yi ba a ranar aka yi ruhin ba ruhin yana zaune o sai lujudi o sai lujudi shine kafin shine qadimul awwali ولم يتقدمه إلا يوم الأحد يوم الثاني من الأيام يوم الاثنين كنه من الأيام ميكا ديكا باتشي يوم الأحد فلهذا كان تقلب أطواره صلى الله عليه وسلم ذاك جاء متي يوم جوي لمرين من ذالا في يوم الاثنين أرانا الاثنين فيه ولادته أرانا يزو دنيا صلى الله عليه وسلم وفيه هجرته a ranar manzo Allah ya hijira wa fi dukhuluhu li taibatin a ranar monday manzo Allah ya shiga taiba wa fi ursila a ranar monday aka turo manzo Allah wannan zaka ga monday monday shine salli ala isnaini ramzatu kulli isnaini wa sirruhu fi isnaini wa zaka sirrul azali Allah kai salati wa biyu ramzin biyu sirrin biyu wannan sirri ne tun azal haka annabi yake an gane to waka zalika sayyidina adam haka annabi adam ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam fi itisasi shi ma Allah yake bance shi biyu juma'a na ranar juma'a annabi adam wata kallaba tsawari fi shi ma dukkan dauran dauran lokatayyarsa sun jujjuyu ne a cikin juma'a limuna sabatul wujudiyyati saboda munasaba na samuwarsa li'anna sayyidina adam domin shi annabi adamu ko wujudul akhir min al mawjudati shine samammen karshe daga cikin samammu wa huwa mu'abbarun anu indal arifina shine ake masa ta'biri a wajen sufaye bi tajallil akhiri shine tajallin karshe wa libasul akhir shine tufan ƙarshe wa hadha al-yawm wannan ranar wal akhir min al-ayyam shine ƙarshen kwanaki allazi khalaqa Allah fiha khalqahu halittan Allah Allah ya fara halittan sa ran Lahadi ne ranan Monday Talata Laraba Alhamis Juma'a ya gama halittan sa shine khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ka gani Allah ya halarci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a kwana uku wa fi yawmin sabi'i a kwana na bakwai qala ta'ala sumastawa alal arshi yawmal shine ranan asabar shine ranan asabar yahudawa ba sa aiki ranan sun kira ranan da Allah ya gaji da aiki ranan zai huta to istiwa alal arshi kenan alama arada wa alima kamar yadda Allah ya so ya sanar walam ya khaluqi makhluqan Allah bai halicci wani halitta ba a ranar fa da hazihil munasabati saboda wannan munasaba kana tsawa da sayyidina Adam alaihi salatu wassalam min al-khalqi daurin juyi juyi na annabi Adam na halitta wa dukul jannati da shiga aljanna wa khurujiha minha da fitoyin shi daga cikin aljanna wata ubati fi da atubansa duk yawmal juma'a ta kai mar kamar yadda annabi Muhammadu aka yi masa nasa to haka shi ma annabi Adam aka yi masa kaga in ka auna kaga al-ahadu Allah isnain sai ce maka manzo Allah eh haka ne isnain ahadiya yawmal isnain ranar lahadi ranar litinin tajallinsa na farko a aikinsa na duniya na halitta ranar lahadi ne shi ne saboda ka ƙadimin lujudi wannan kuma sai zamo ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yawmal isnain shine qadimul wujudil awwal min al makhluqat an gane an gane to sama kille sayyidina radiyallahu anhu sai aka tambaye shi Tijani radiyallahu ta'ala ala hadha al qiyas akan wannan qiyasin yakunu yawm al ithnain afdal min yawm al jum'ati an tambaye shi to tunda haka ne ranar litinin kenan ya fi ranar juma'a li'iti sassa tsawa da sayyidul wujud bihi saboda keɓantuwan manzo Allah da shi qala ce la at-tafdil amru ilahi in ka ji an ce wani abu ya wuce wani abu to wannan al'amari ne kuma na ubangiji at-tafdil amru ilahi la illatu lahu wa la qiyasan babu illa babu qiyasi la illatun wa la qiyasan bismillah bismillah bismillah bismillah la illatan wala qiyasan ba wani illa dan kaza Allah yake fifita abu babu kuma kiyasi tunda an yi kaza to za a yi kaza babu wannan a wajen Allah bi fadlillahi ta'ala subhanahu wataala wajen fadala da ubangiji yake fada ma sha'a bi ma sha'a ala ma sha'a abinda ubangiji shi yaso yake yi da abinda yaso da akan abinda yake so fa ma sami'a min tafaduli bil makhluqi duk wani abin da kaji an ce wannan ya ci wannan abun na daga halitta min habarin layi Allah ne ya faɗa haka wa habar rasulullahi ko manzo Allah ne ya faɗa haka ba kiyashi ba ba illa ba fa huwal mufaddal domin ubangiji shine mai fifitawa wa man la fala in ba Allah ne fifita ko annabi fifita ba babu wani wanda zai iya fifita ba ce saboda an haifi annabi Muhammadu ranar Monday annabi Adamu ranar Juma'a saboda haka to juma'a ce tafi monday a tafi monday ko monday ce tafi juma'a ce tunda ba a samu a bakin manzo Allah ba Allah bai faɗa ba saboda haka an bar shi haka ne shautu tani inta min imlahi iya abin da shautu ya rubuta kenan gare mu Allah ya masa rahama Allah ya dade shi Allah ya ba mu albarkacin sa sai aka sake tambayar shautu tani radiyallahu ta'ala no hal harajan nabi inda wiladati min mahallin aw min tahti suratin manzo Allah yanda kowa yake haihuwansa haka aka haifar da shi shi ma ko kuma a kai karkashin cibi manzo Allah ya fito fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi shau jani yace ilam ka sani anni ra'aytu ba'du taqayili na gani cikin waɗansu littafi an sa wasu ƙa'ida nakal sahibi fi min kitabi ash-shifa da ibn sab'i akwai ash-shifa na ibn sab'in qala inna sallallahu alaihi wasallama manzo Allah inna wa haraja min tati surrati abinda yace na ga manzo Allah ya ya rubuta cewa manzo Allah ba a haife shi ta gurin da ake haihuwan kowa ba an haife shi ne ta karkashin cibiya walam ya kharaj min muhallil wiladati ba yadda ake haihuwan kowa da kowa ka kai shi manzon Allah ba wakaza gairu min jami'i ikhwani hakanan wasunsa daga cikin annabawa wal mursalai da mursalai hakaza na kalau ibn sab'in in short yani haka ibn sab'in ya kawo a cikin ashifa nasa wal al mustaf'ilina lidhalika yace wannan magana short yani kenan wal al mustaf'ilina lidhalika zai yi wanda suke nisantar da yin hakan ya kuluna suna cewa lau kana haza kama kila da wannan ya kasance kamar yadda da haka ya kasance kamar yadda ake faɗa lanukila da an samo riwayoyi ba sai a cikin ishfan ibnu sab'in ba wata watara da kuma labari ya zo tawaturi la'annahu ahammul umuri domin wannan yana daga cikin manyan al'amura wanda za a yi haka da shi wala shakka babu mamaki annal wiladata ya hadura jami'an min azmiswati yawancin aihuwa mata suna zuwa wajen aihuwa wa niswatu ashaddu nas hirsan ala ifsha'i ma yarawna min al-ajab su kuma mata ga sunan da tsegumi duk abin da suka gani na mamaki a wajen aihuwa to su suke fara nasharawa suna son haka falau wa hadha hariqu ra'aynahu fi la ra'aynahu kullu niswatin hadarra li wiladati kullu nabiyyin min nabiyina to da hakan ya faru wancan maganan ce wala allal mustafidina lizalika shau da ne ke cewa wala allal mustafidina masu nisantar da wannan suna ganin cewa in har haka zai kasance to ai ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa mata ne suke wajen aiwansu da za su iya kawo yana kawo misalin irin tsarin su ne sai ce to amma duk da haka falau wa ka hadal hariku la ra'ayna kullu nusutan hadarna li wilayati kullu nabi min nabiyina da mata sun kawo irin wannan daga cikin lamarinsu wajen haihuwan annabawa walau waka da kuma ya faru lafasharhun niswatul hawadir da mata ne suke gurin aka yi abin da sun ba da labari li adami sabarhin na alal katmi domin ba sa iya koyi labari ai kaga ya gaskatar da kai maganar mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nabi lima tuharin ma allallahu laka tabtaji marbati azwajik ba sa iya walau hadas bihin niswati la tawasara fi aqdar al-ardi da kuma abin ya faru mata sun sani to da an samu tawaturi a bayan kasa fadalla adamu tawatirihi sai zama ba a samu tawaturin labari ba fi aqdar al-ardi a sannin kasa waskutun niswata alaihi to yin shiru din mata ala adami koyi saboda bai yiwu ba wa huwa al-khuruj min tahti sirrati shine bai fito ta karkashin cibiya ba yace to wal jawab an hadal mahaq wannan magana ga baki daya in mutum ya ce ga amsa ga dalilai ga dalilai wanda mata ba za su iya hakuri ba sai sun fitar sai shi wajen ne ce to anna hada harqun azana Allah fi sirrihi wa adam ibsha'ihi lil halqi to ai abun ba sai Allah ya ga dama ba to wannan kuma keta al'ada ne Allah ya yi izini cikin ɓoye shi wa adam ibsha'ihi al-khalqi ba dole bane sai kowa ya sani wa zalika yasadi nazaraini zai duba abu guda biyu ne wanda zai bayar an-nazar al-awwali an al-ifa'a lima hafiya ɓoye abin da ya buya wa zuhuru lima zahara da bayyana abin da ya bayyana huwa amrun muwakkalun ila Allah abu ne daga Allah subhanahu wataala yazharu ma yasha'u Ubangiji yana bayyana abin da ya so bi sababin wani lokaci da sababi, au bila sababin wani lokaci kuma babu wani sababi. Walau tawafarat dawa'i al'ifa da maganganu masu kira akan ɓoyewa sun yi magana waya fama sha to Allah yana ɓoye abin da ya so ne bi sababin da sababi au bila sababin kuma ba sababi walau tawafarat dawa'i zuhura da masu bayyanawa sun so bayyanawa wa hazanin zalika kabilin ko Ubailin wannan da ya zo daga cikin wannan tuntuni to daga Allah ne abin yake saboda haka ba hannu akai ba hannu ciki maukulun ila Allah subhanahu wataala wa nazaru sani gani na biyu ana huruji safawatul uliya wato fitowar tsarkaka al'uliya madaukaka min tace suratin ta da karkashin cibiya tanzihan an muhallil kadari an tsarkake su ne daga gurin da kazanta yake fa yakunu amruhu anna Allah sai zama horon ubangiji ya kasance yaftahu al-agalakata kullaha min al-ummi Allah zai bude masa wani guri daga cikin daga cikin uwa min jildin ta fata wa sifakin ko wani guri wa arhamin ko mahaifa ta kharaju ya fito da shi waya ruddu haka ma kanat fil asra idin tarfata ainin waya ruddu haka zalik Allah zai iya yin haka ya fitar da shi ta ko ina ya ga dama bayan ya fitar da shi kuma a wannan lokacin ya rufe wannan gurin kuma a ga ta gurin da kowa yake fitar ne aka gan shi Allah yana da ikon hakan kuma zai yi na'am fi asirainin tsarfata aini mafi gaggawa daga kyautawan ido wai rudda haka zalika wa za garu ba ilin fi kudratul lahi wannan ba abu ne mai nisa ba cikin kudrar ubangiji ta'ala summa innahu sannan lamarin in arada Allah ta'ala ifa'an in Allah ya so kar a gane alqal gafalata ala nisa'il hawadir matan da suke gurin sai a sa musu bacci a rafkanar da su a sa musu wani aikin daban maslan an yamsasnaha فيغلق ما زال أمرها متأخرا عن الولادة sai Allah ya shafe su ma'ana ya shafi lamarinsu gabaki ɗaya a rufar da tunaninsu ga barin lokacin da za a haifan wai ta tawajja'a ta ya gafal anha lokacin da take kokarin aiwon a kawar da hankalinsu ai sau nawa kake kallon mutum kana zuba mar ido sai a ce maka an sa maka wani abu kana yin haka sai a ɗauki ransa kaman kyautawa kawai kaman sai ga kuma bai da rai kuna magana da shi amma ba a son gani kawai sai ka yaka kaman za ka ɗauko wani abu kaman ka da idan ka an gama sau nawa an yi shi bila adadi ya fito a bakin mutane da yawa saboda haka Allah zai iya yin wannan din a fitar da shi daga karkashin surra din a ɓoye babu wani abu mahallin abin da zai tabbatar maka da yana gaba fayabtahu Allahu almar'ata alwalidata eh fayabtahu Allahu almar'ata alwaladata mata za ta za a buɗa mata danta nan ta ci suratar karkashin cibiya fa harzul waladu dan ya fito fi asrarin karfata ainin daga mafi kiftawan ido wa yuradda ila halatiha al'ula sannan a mai da ita kuma halinta na farko fi iltiqami fi a cikin iltikaminta fi asalin tsarbata ainihin waya jarid damu sai aka je yana fita min muhallin wulayati a hanyar zuban jinin kaman ta nan ta yi kuma ba ta nan ba ne ai ma'ahudu ligayar al'anbiyayi wannan alkawari ne ba ma annabawa ba fata kulu niswatu mata suna cewa kan harajil waladu ɗaya ya fito fayatun nisa'u mata sai su zo wala yariyanna annahu haraja min muhallil wulayati su zo kuma ba su ga ya fito ta wajen wiladan ba li wujudid dami saboda ga jini wa adam wujudid dami ko rashin jini min ta ci surati kamar yadda ake faɗa ta karkashin cibiya waye kaul katam sai kuma Allah ya koyi min al ummil waladati uwar mai aiwan ko al waladati lin nabi ya amrani daga mahaifiyar manzon Allah ga ɗayan biyu al'amrul awwal ilka'i sirri min al asrar ilahiyyati ala qalbiha Allah zai jefa wani sirri daga cikin sirrinsa da zuciyarta bayar ta izul kalba sai zuciya ta dauru ala ifsha'in wajen bayyana bi amrin layi da horon Allah zai wuce zalika sirri saboda samun wannan sirrin qala subhanahu wata'ala ubangiji ya faɗa wa asba fuadu ummi musa farigan in kadat latudibi laula arafatna ala qalbiha dama Allah yana yi tun daga abin da ya kan mahaifiyar annabi Musa ko wa'azba fa'adu ummi Musa farigan zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari farigan in ka dallatu bibihi ko da yake ta nemi ta bayyana laula an rabatna ala qalbiha sai muka yi riko muka rike muka hana ta muka hana ta yin magana kaga laula an rabatna ala qalbiha kama rabata Allah ala qulubihinna fi halil hamli kamar yadda Allah yake rike zuciyarsu lokacin daukan ciki an ra'ayna shay'an min al-umur al-harikati wani lokaci suna ganin waɗansu abubuwa masu keta al'ada addalatu ala nubuwati wanda yake nunin annabta ko na zalikal waladu wannan dan da suka ɗauki cikin wasu suna ganewa sun ɗauki cikin annabi amma ba su iya magana ba an rike su an hana su tun nauni a cikin bacci auya kazatan ko a fadake kamar sai da tuna maryam da yar wanta hannatu ne ko ai annabi haya suna gaisuwa da annabi a da annabi isa suna cikin ciki suna magana kuma iyayen suna ji amma ba su yi magana ba sai lokacin da abin ya kasance ce ita tana ji duk lokacin da wannan ya yi sallama tana ji amma ta haka hana ta mana to ga irin wannan rabat na ala kalbi hakina wal amru sani lamari na biyu in aratta al ummu al walidati isha dalika idan uwa ta yi niyan bayyana wannan sirrin la ta haqqaqat at takdhib min an nisa al hawadir mata za su kareta ta wanda suke gurin to gudun kada a kareta ta sai su jace shi saboda tsoron karetawa lizuhur dami fi mahallin wiladati a ce ga jini ya fito a hanyar ta ce misali dan ya fito ta karkashin surra ta karkashin cibiya kuma ga jini ya fito sai ta zo ta ce dan nan fa ba ta ba ta farji ya fito ba ya fito ta karkashin abin nan mata ce ƙarya take to da a ƙarya ta tan saboda Allah Allah yana da dalilai da yawa saboda kawai ya koyi sirrin yadda ta yi shiru ita ta sani amma ba halinta ba da ba kwa ganin bayanan wani lokaci mutum zai ga manzo Allah in bai saba ganin annabi ba in ya gani sai ya rasa abokin magana yana tsoron ya faɗa da kare tashi eh yana son ya faɗa amma yana tsoro saboda aka saka ruwa akan sa aka ce ƙarya ne sai janye kuma ya ganin shi ya san yadda yake ji amma kuma ba halin ya faɗa to akwai irin wa'annan cikin abubuwa da yawa wa da mujudul asar da rashin wani nuna alama min tashi surratin a ƙarƙashin cibiyar la'ainan wala asar babu wani abin da za a gani babu wani gurbi wala shahidan yusaddiqha babu wanda kuma zai gaskata ta fatawafar dawa'il adati shikenan masu yin magana na al'ada sai suka yawaita ala takziri akan ƙaryata matar da ihi ƙaryata ta abin da take gani in azan in az anhu in ta bayyana shi fa ya hamilu hatta haqiqu sai ta dauki hada takzibi wannan ƙaryan alal katan ko ta koyi ta ja ta shiru fa idza lam yunqal min hada al-amru shay idan ba cire wani abu daga cikin wannan fa hada huwa الجواب عن هذا المحبي شو جاني تتوانا يا إسي ولا تدكي إن أنشي من ذا الله يبدو تكركشن سراني وليس عجيب أبني وانا الله نيمي الله زي إيه كما أنكي أن تتونا شو أبو باديوا كاجين دا أميكي فإن قلتم إذا كنت إنه طائر صلى الله عليه وسلم من ذا الله يزو دنيا طائرني ولذلك لم يحدث من محل القدرات من ذا الله يفتتب أنجل لكواكي وتوابا فكيف دخل ما أو yaya kuma aka yi aka shiga da shi wawo nulbatin tun da shi mani ne fadil zam island shi ma a nan ma harabtun minu a walan abinda kuka nisanta na farko nan ma in kun ce annabi mafi sallallahu alaihi sallama bai fito ta bangaren kazara ba saboda shi tsarkakeke ne to ai mani ma najasa ne kuma ai da mani aka yi shi shi kuma me za ku ce auna kulu kwalika min rika abihi ko kuma za ku ce an haife shi ne da yawun bakin babansa kama qalahu ba'd man haraba min an-nufati al-qadara kama wanda suka gudu cewa mani nau'i ne na najasa fa jaba sai na radiyallahu anhu sai shauka ne ce to ga amsa la shi kaunu hulika min rikabi bai inganta ba a ce yawun bakin mahaifinsa ne ya fitar da manzo Allah bar wa min nufati da mani aka yi shi kageri kaman wani sunan al-anbiya'i wa rusuli da annabawa da manzanni wasa'il bashari da sau wasa'iri ne me yasa na su sa'ili yasa amma sa'iri ya kamata na ya fi wadakal wadakalat an-nutfatu fi muhallil ma'lum kuma manidin ya shiga gurin da yake sane ka gairi ha kaman watanta walan takun nutfatin ka khuruji hinar wuladati to amma annudufa shi mani bai zama kamar fitansa lokacin shigansa ba irin daidai yake da fitansa ba li'anna hina dukhulu lokacin da aka shigar da shi cikin ma'aifa ariyatu min ruhi ai ba, ba ruhi tare da shi sai shi wata jani in dai baka ce Allah ya saka da alheri ba kuwa to Allah ya kiyaye eh ka ji wani irin karatu tun da mani ɗin ai sai da ya shiga ya yi kwana arba'in ya yi kwana arba'in ya yi kwana arba'in baina wannan halwa da wannan halwa wannan halwa da wannan summa yursalu ilayhi malaku fayan fau fihi ruha sai aka ce to ai ya shiga ariyatun an ruhi ba ruhi tare da shi saboda aka tunda ba ruhi ina maganan kasara ina maganan najasa ne ma'ana eh kai kai kai Allah saka wa ma inda wuladati amma lokacin aiwa fa bi sababi taharati ruhil karim saboda tsarkin ruhin mai girma sayyidina rasulullahi harajar nan gairi mahallin ya fito ba ta wajen kazaran ba ya shiga wannan lokacin ba tuhuma lokacin fita ne wajen tuhuma to bai fito ta gurin da za a ce an taba yin fitsari ta gurin ba ai kuma an aka faɗa aka yi daidai domin mahaifiyar manzo Allah ba taba ganin al'aurarsa ba mahaifiyarsa ba taba ganin al'auransa ba matan manzo Allah ba wanda ya taba ganin al'auran annabi Muhammad annabin annabi ne yawa ko mutum ya kiyaso in ka buga da kwakwalwanka ma ka sha wuya yawa dan a cikin gidan kuma akwai abin da ya gagare ka a cikin gidan mutum akwai abin da ya gagare shi balle sayyidina wa maulana rasulullahi Allah ya taimake mu Ali sa'ilun sai mai tambaya ya ci gaba ba mu dai haƙura ba. Fama na ƙulufin ruhi, me za mu faɗa a kan ruhi, yi na kanin cikin rahimi lokacin da take cikin mahaifa, wadda mu ma a kaji. Tun da akwai jini tare da ruhin. Fa ja ba hushe, shau ja ne ce, innan rahima ɗayarun, to ai kuma kai, Allah ya zaka. Ai shi rahim wajen ɗaukan daukan cikin shi kuma mai tsarki ne waddan mu shi kuma jini kabla huruji min rahimi kafin ya fito daga cikin ma'aifan zahirun shi ma yana da tsarki kazalika kun san yanzu jinin jikinka mai tsarki ne ko mara tsarki ne ya yake yake zama mara tsarki in ya fito amma a ciki mai tsarki ne in ya fito ne zama wani abu ai kaga dammul masfuhu ko a jikin dabba ai wanda aka yanka shi ne haram wajen fiɗa duk jinin da yake jikin shi yasa mahauci in malami ne in dai ba yanka ba ne don wannan jinin na jikin fata in ya taba ka ba na jisa ba ta ma ba kowane sani ba ko a fikin shi ba na jisa ba ne dammul masfuhu shi ne haramun wannan kuma gairu masfuhi gairu masfuhi saboda aka yi ba anhu an yi rangwame in ya taba ka an yanka rago au an fede jinin bayan cikin cikin da gefensa da wannan ba wancan din ba in ka taba ba komai ba wani abu yanzu ya shafi jikinka in ka wanke ka wanke ne don ba ka son shi amma ba na jisa ba haka abin yake a shari'a Allah ka saka in ta aka lamuhu radiyallahu anhu shau jani ya tsaye da mu anan an gama ya kurewa kowa gudu ko نعم لا يعلم ابن سيدي محمد بن المشري حفظه الله بمنه وكرمه وجوده آمين ومن كلام سيدنا رضي الله عنه تو أن كوما أن كما دوانا لا كوما كربان توبة في قبول التوبة cikin karban tuba wa na makabulatun qadan shin mutun ya tuba an karba yanke ko kuma akwai kokonto eh in ka tuba Allah ya karba yanke ko kuma akwai kokonto قال رضي الله عنه شو جانيتي الدليل على قبول التوبة أنه قطعي كربان توبة ينكي إنك توبة الله كربان شين فدن الله إنما التوبة على الذين على الله للذين يعملون إنما التوبة توبة على الله أوجه الله للذين يعملون السيئات نعي كو wanda ya aikata mummunan aiki ya tuba Allah ya karba yanke tunda innama tawbatu alallahi lillazina ya'maluna wa qala wa qawlu ta'ala illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan wa amila amalan salihan ya aiki mai kyau ila rahiman wa qawlu ta'ala huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi shi Allah shi yake karban tuban bayi saboda haka harkan tsakanin bawa ne da rabbu ba harkan kowa zai shiga ciki ba ne ila gari hazil aya zuwa ga waɗansu wannan ayoyin addalatu ala qabulin akan yanke annahu qadayyin in ka tuba Allah ya karba li'annahu wa'ad ko wa'ad ta'ib bil qabuli yayi alƙawari wa mai tuba in ka tuba zan karba wa'ad wa'aduhu alkawarin Allah la ya ta hallaf inda ahal haƙi a wajen sufaye in dai kai Allah zai karba Allah kuma baya canzawa bayan kila in ka ce alama zabul jamhuri in ka ce alama zabul jamhuri innal qabula qat'i ma'khudh min al wa'd shi karban tuba yanke an karbe shi ne daga alkawari yumkin an yakuna fi ba'd al afradi wasu ne daidaiku wala yalzum min al umum ba kowa da kowa ba in ka faɗa ka ulsu sai shauja ne ce inna hadhihi al-aya al-mazkura amatun fi jinsi ta'ib wannan ba a ce maka wani afrad ba a gaba ɗaya ne da fardu da jam'u da hususiya da abin nan duk gaba ɗaya ya karbu wala dalilin ala hususiya bi fardin duna akhar babu dalilin da zaka kawo ka ce Allah ya karba tuban waɗansu ne banda wasu wa'idan innal karima shi mai girma iza wa adadi amran idan ya alkawari wa abu labudda min wafa'ihi inda Allah haki eh wannan gaskiya ne innal karima iza wa adadi amran in yayi alkawarin wani abu labudda min wafa'ihi ba makawa sai ya cika shi inda Allah haki wajen mabuta irfani kenan da khilafin iza au ada sabanin idan kai ka masa alkawari fa innahu min karimin ayatruku kullahu zai iya yi wa Ubangiji ya bar abin duka, wala ya zama alayin na kasko babu tawaya zai sami shi, bal min kamalin takhallufil wa'idi yana daga cikin kamala sabanin narko dunal wa'ad banda alƙawari wa dalil min sunnati dalili a sunnan manzo Allah qawlu alayhi salatu wassalam innal abda idha tarafa bi dhanbi idan bawa yayi itirafi da zunubinsa summa taba min sannan ya tuba taba Allah alayhi Allah ya karbi tubansa wa fi ta'dir nisbat al-madi ya zo da ta'dirinsa da siffan madi isharatin ila tahqiq al-wuqu'i yana maka ishara ne zuwa ga tabbatar da abin abkuwa li'anna tilkal haqiqata domin wannan haqiqar almadi wanda ya wuce ne fa in kila idan ka ce alama zabul jamhuri in ka ce alama zabul jamhuri law kana alqabul qatiyan da karban aikin yanke ne lazima Allah ya asa min manta ba da ya lizanci wanda Allah ya asa manta ba wanda ya tuba Allah ya sa manta ba wanda ya sabo ba zai Allah ya asa manta ba wanda ya tuwo ba zai sabo ba kullum ya muka ce la yalzamu ba dole bane bal kullu zambin yajibu alayhi an yatuwa minhu duk wani zunubi in kai kawai ka tuba wajen Allah shine asalin gaskiya wala yakunu naqasan li tawbatihi al'ula tubanka wannan bai rauna na wancan tuban da ka tuba ka sake yin wani aiki ba kamar magana da Hausawa suke cewa tuban muzuru ko in ka tuba ba a karba ba a kowane abin ya zo ka tuba alikauli alaihi salatu wassalam saboda manzo Allah ya ce ma asarra man istaghfara walau ada fi yawmin sab'ina maratan riwayan sayyidina Abubakar Siddiq kenan ko wa qawlu alaihi salatu wassalam da fadin manzo Allah at-ta'ibu min dhanbin kama la dhanba lahu mai tuba da zunubi kaman bashi da zunubi ne dalilin ala qabulu tawbatu qat'an wannan shi ya nuna maka an karɓa tubansu yanke wai za kaddara Allah alaihi damban idan Allah ya kaddara masa zai sake yin wani zunubi raja ila tawbatin ya sake yin tuba wa haka za haka zai tafiyar da lamarinsa wa bi ina neman wajen kwana ne mun shiga na wa fi kauli alaihi salatu wassalam da faɗin manzo Allah laulan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allah bikum wa ja'a bi qaumin ghayrukum yaznibuna fa yastaghfiru Allah fa yastaghfiru Allah lahum al hadith wannan hadisin shi ma yana nan mai zaman kansa shine muslim ya to da shi yana cewa isharatun ila itina bi abdi at-tayyib wannan yana nuna maka damuwar Ubangiji, kulan Ubangiji da bawansa mai tuba daga zunubi. Wadda zalika kala ta'ala, saboda haka Ubangiji ce, Inna Allah ya shibbu tawabina, Allah yana son masu yawan tuba. Walau nan ya kabar Allah tawbatahum ma ahabbahum, da Allah bai karɓi tuban su ba aikan da an yi faɗa. Ba zai so su ba. Wala yalzahum min qabuli tawbati, bai lizinta dan karɓan tuba an na kaɗa litta'il bi sa'adati, mu ce za a yanke wa mai tuba arziki ba. ma'ana ba zai samu ba lianna zalika amrun mughayyibul aqibati domin wannan al'amari ne na gaiba karshen sa ya zai kasance wai na ma'ana na takallama ala ma zahara minan nusus alkitabi was sunnati muna ma magana ne cikin abin da aka umarce mu bi ma'ana umirna bil zawahir wallahi tawalla sarair wa aidan inna sa'adata shi arziki laysa mutawaqifatun ala tarkil ma'asi ba wai an tsayar da shi bane ala tarkil ma'asi in baka samu arziki in baka sai baka yi zunubi ba tukunna a baka ba haka bane walizalika qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa wala mai da kula ahadukum amaluhu aljannata dayan ku aikin sa ba shiga da shi aljanna kalu sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ya manzo Allah kala yace wala ana koda ni illa in yatajammada billahu bi rahmati sai in Allah ya lullube ni da rahmarsa hada dalilun ala anna dukhul jannati ma hatul fadli wannan ya nuna maka ba aikin ka bane ko ba yawan sabon ka bane zai hana ka shiga aljanna rashin sa'a ne kawai Allah ya kiyaye mu wannaru shi kuma na shigar da mutum wuta ne bi mahadul adali da tsantsan adalci na ubangiji saboda inda akwai wani abu sama da wuta da da shi zai wa mutum wa inna mal amalu aiki alamatun alama ne kawai fi zahiri a zahiri alama sabaka akan abin da ya wuce وقد توافق في نفس الأمر جاشنا يا داش في نفس الأمر وقد تهالفكم يا سابا لأن اللاهق دون أبن ذا رزق لا يكون سببا في السارق بعد ما سبب cikin abin da ya wuce kama kada ubalul mahaqiqina kamar yadda sauran almahaƙiƙai suka tabbatar in ta ma amlawa alaina muhibbina ko sayyidina sayyidi muhammad bin mushri amanahu allah wa hafazahu amin eh to na ganin nan kawai mana saboda lalata sayyidi abdullahi inyashi ko ko tambayar da aka yi masa وهذا جواب عن سؤال مهذب إنني بالنازم الرائق المحكم الوصفي فمنه السجود المرء فوق الفراش لا صلاته فيه كاللحاف وكالقطش توقف به بعض من علمائنا وشمر فيه المنع بعض بلا وقف وذا كله ما دام رهوا فإن يكن تلقد قالوا بالجواز بلا بعض شكرا wannan bai ta sunan ta shafi insha Allah Allah ce mai kyau Allah ƙara mana san manzo Allah Allah ya sa mu cika da imani ya sa mu daga cikin bayan salihai ya tunkuɗe mana abin da muke tsoro zahiran wa baɗinan bi jahi man la yantiqu anil hawa sai na maulana rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق الناصر الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين